بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي yace yana waje ba gusar da najasa daga abin ɗaukan mai sallah kaga bai ce tufafi ba saboda duk abin da mai sallah yake ɗauke da shi ko ba riga ba ko kaya ne ko ne in dai ya zama a jikinka yake ko dalilinka abin ya jingina da kai to dole sai wannan abin ya zama mai tsarki kaga kamar mutum ya yi rawani rawanin ya ja ƙasa ko ya je bakin kwanton can sai zama bakin can ɗin da najasa to mamul ne ba zai yi ba ya sha bamban tsakanin mahamul da bisad idan aka ce shimfiɗa iya gurin da jikinka zai taɓa amma idan aka ce mahamul ko ya kai tsayin ina gaba ɗaya indiyan ka motsa abin zai motsa to dole sai ya zama mai tsarki ce yasa ya ce an mahamulin musalli wa badanihi da jikin shi shine sallan iya jikin shi gaba ɗaya na halitta ya zama mai tsarki wa makanihi da kuma gurin da zai yi sallah ɗin ya zama mai tsarki kuma wannan wajabcin yana da sharuɗa guda biyu shine in zakara wa ƙadara idan yana tune shi ne sallan yana tune da ɗaya daga cikin abu uku nan bai da tsarki to wajibi ne sai ya gusar da wannan najasan a ɗaya daga cikin abubuwa uku nan wa ƙadara kuma sai in yana da ikon gusarwa amma ko da yana sane amma bai da damar yadda zai ya gusar da shi ko babu ruwan wanke wajen ko kuma a garuwan amma ba zai iya ba saboda wasu dalilai da shari'a ta yadda to yanzu wannan ba matsala zai iya sallan shi da shi wa illa idan an rasa ɗayan biyun nan in ma ya zama ya manta ne ya sallah da najasan ko ya kasa ne gagare ya sallah da najasan to a adadi wakacin idan ya samu ikon in gajiyawan ya yi ko kuma idan ya tuna idan man ciwon ya yi in akwai sauran lokaci ya sake wa in ba sauran lokaci sannan shi ya yi kuma dama duk sannan da aka ce a sake in akwai sauran lokaci to sake wa ma ba dole ba mustahabi ne inda sauran lokaci ka sake in ba sauran lokaci shi ke an wuce fa suquduha alaihi fiha fado wan najasa alaihi akan mai sallan fiha a cikin sallan to sai ka ce mubtilun gashi can gaba bai bata sallan ne mutum yana cikin sallan sai najasa ya fado kan shi to yanzu wannan fadowar najasan akan mai sallan ya bata wannan sallan dole ya bari ya je ya wanke najasan sannan ya zo ya fari sabon sallah amma shi ma da sharadi in ittasa alwaqtu wa wajada ma tuzalu bihi da sharadi biyun nan idan ga najasa ya taba shi kuma akwai lokacin da zai iya je wanke najasan ya zo ya fari sabuwar sallah ba tare da lokaci ya wuce ba ɗaya kenan sannan in ya bar sallan duk da akwai lokacin wawaje da matu zalubi yana da abin da yana da samun abin da zai gusar da najasan da shi amma ko da a ce akwai lokaci amma ya tabbatar da ko ya bar sallan ba yadda zai yi ya gusar da wannan najasa to wannan kawai ci gaba da sallan shi wannan inda najasan ya faɗo jikin shi kenan au zikiruha ko ko kuma cina najasan da najasan a jikin shi bai sani ba da mun ce in dai baya shi ne ya gama sallah sallah ya ba to yana cikin sallah sai ya tuna da jikin shi akwai najasa to shi ma da wa'annan shari'an sallah take baci akwai lokacin wankewan akwai abin da zai wanke najasan da shi in an rasa ɗaya daga cikin biyun nan zai ci gaba da sallah la in ta'allaqat bi asfali na'alin fasallar rijilahu amma banda inda najasan ya rataye da ƙasan takalmin shi fasallar rijilahu sai zare kafafuwan shi wannan ko najasan bujuruwa yayi ko tunawa yayi da najasan a jikin shi mun gane ba yana cikin sallah sai kawai dama a ƙasan kwatami ne kawai sai kwatami ya bulbulo ya taba ƙasan takalmin shi sai ya zare kafan shi a hankali ba tare da ya motsa takalman ba shikenan sai mu ce sallan shi yayi hakanan yana tune yana ashe akwai najasa a ƙasan takalmi ya manta yana cikin sallah sai ya tuna ƙasan takalmin nan fa akwai najasa sai ya zare kafar shi ba tare da ya motsa takalmin ba yanzu wannan shi ma sannan shi yayi saboda shi takalmi yana karban sifa biyu yana karban sifan tufafi yana karban sifan shimfiɗa idan ka motsa shi ya zama tufafi dole sai yana da tsarki gaba ɗaya idan kuma ka zare ƙafanka ya zama ainihin a, hukuncin shimfiɗa shi shimfiɗa saman shi ya zama mai tsarki ko da ƙasan shi da najasa za ka iya sallah a kai saboda haka ma yanzu idan guri da zafi mutum ba zai iya tsayawa da kafar shi ba kuma kasan takalmin shi akwai najasa in je har ya san zai iya zare kafan ba tare da ya motsa takalmin ba zai iya sannan shi akan takalmin shi in yana tsaye ya gama karatun fatiha ya gama sura ya yi ruku'u ya dago sai ya zare kafan shi a hankali sai ya sujada in ya gama kuma sai ya sake mai da kafan shi da haka in ya gama sallah in dai bai motsa takalmin ba sannan shi shi yasa nan ma yace idan najasin ya dace da kasan takalmin fa sallar jilahu sai ya zare kafafuwan shi shikenan sallan shi yayi illa an yarfa'aha biha kaji ba sai dai idan ya daga gaban biha da takalmin kaga yana daga gaba yana motsa takalmin ya zama hukuncin tufafi sallah ya rushe wala yusalla bima ghalabat alaihi ba a sallah ko la yusalli ya samu ko duk yana zuwa wala yi sallah ko yawwa wala yi sallah ba a yin sallah bi ma galabat alaihi da abin da najasan ya yi jaye a kai misali baka ga najasan ba amma wannan abin mafi yawa an fi samun shi da najasa ba a cika samun shi da tsarki ba to irin wannan mutum ba zai sallah da shi ba ga misalin shi ka saubi kafirin kamar tufafin kafiri kana da aboki arne ne a ɗaki ɗaya rigarsa ba za ka ɗauka ka sake yi sallah ko ba ka ga najasan ba saboda mafi yawa kafiri bai cika kiyaye najasa ba ba wannan anan ba ganin najasan ba ne kawai ainihin linjayen najasan shi zai hana ka sallah da wannan tufafi wafi kirin da tufafin ainihin mai maye mutumin da yake da yawan yin maye kaga ba zai kiyaye ainihin najasa din ya fita a jikin shi wacin da hankali yana iya bari jikin shi najasa zai iya zuba a jikin shi bai sani ba to yanzu wannan shi ma ba za ka yi sallah da tufafin shi ba wakan nafin da ina da yasa wanda muke cewa wagilu da ba akwai wagilu wagilu mai doyi masu jiban kashi a kai dinnan irin dangalin da ko to irin wannan rigar sa ba za ka yi sallah da shi ba ko baka ga najasan ba ai rigar mai ɗiban najasa ai mafi yawa najasa ne ai daga kanif ne kannaf wanda yake aikin shadda wa gairi musallin na a yan masu waje mai tuwon dare mai tuwon da kwarai su kuma can suna cewa ina da yasa wai ina da ɗiban kashi ina da yasa yi a jos suna cewa mai tuwon dare mai tuwon da a nan kuma da ne na san in sun ji ba ana ce musu wagi- wagilu ne ko me ana musu waka wagilu wagilu mai ɗoyi haka suna ɗiba da da tsintsiya a shiki su ɗiba suna yafa mutane suna tafiya to duk irin wannan dukan na din ba za ka yi sallah da tufafin shi ba. wa gairi musallin da kuma mutumin da baya sallah rashin sallah nan ko shari'a ce ta rije mar kamar mace mai haila ko kuma mutumin da kwata kwata ya daina yin sallah to kasancewa baya sallah ka ba zai kiyaye na jinsa ba ba za ka yi sallah da tufafin shi ba ma yanamu fihi ghayruhu haka nan mutum ba zai yi sallah da abin da wani shi yayi bacci fihi a cikin sa ba kaman kayan baccin wani ba naka ba in naka ne inda na jisa za ka sani in ba na jisa za ka sani amma kayan baccin wani ka ɗauka ka yi sallah da shi ba hana ba ba- ba yadda ba kaga nan kenan rigan wani in dai ba bacci yake da shi ba kuma shi din bai sifantu da ɗaya daga cikin wayannan mutanen na baya ba za ka iya sallah da shi kasancewa dan rigan wani ne ka sa ka yi sallah ba matsala ba ne wa ma haza farja gairi alimin hakanan da duk abin da ya dauranci farjin wanda ba malami ba ko da ba bacci yake da shi ba ba kayan bacci shi bane amma gajeren wando ne kuma wannan gajeren wandon ba na malami bane to karka sa kai sallah da shi amma na malami ne ka san kasancewa ya dauranci farji ba ba ba matsala bane tunda in najasan ya fito zai wanke kuma ba zai bar najasan ya taɓa wannan ainihin tufafin ba za ka yi sallah da shi amma na wanda ba malami ba ne ka zo bai ma san yadda ake tsarki ba ta yi ya ji tsarki ma tsari yana taba jikin shi ba za ka yi sallah da shi ba wa ufiya an yi ahuwa an ma ya asuru daga dukkan abin da ya wuyata duk abin da ya wuyata ya zama ba zai yiwu mutum ya kiyaye shi gaba ɗaya ba to an masa ahuwa kamar me kaga yanzu a nan ka'ida amma ne wa ufiya amma ya asuru kawai ko me in da ya wuyata to kawai an yi ahuwa shine zai kace shi biyu ka salasin la zama kaman tasalsuli da ya lizinci mutum kaga a can muktasar yace la zama aksara a nan kuma yace la zama kawai dama ya ce zai yi idlaƙin abin da muktasar ya yi taƙaidi shi kaga shi ya yi taƙaidi shi da aksara amma a nan sai ya ce kawai lazama in dai ta tasassuli ya lizimci mutum to kawai zai yi yanzu kawai sa shine radi ga yawa tun da dama ya ce yana yin hakan ne saboda ainihin magana mai rinjaye wa balali basurin haka nan da damshin basur shi ma ka gane jasa ne amma an yi abuwa tun da mutumin da yake da basur ai ba zai rabu da wannan danshin ba wa saumi ka murbi'in da tufafin kamar mai shayarwa matar da take shayarwa ta ji ta hidu da ta yi iya kokarin ta wajen wanke najasa abin da aka dan samu wanda bata gani ba ko wanda ya gagara wannan dai an mata sauki wa kadiri dirhamin min damin hakanan da gwargwadon dirhami ɗaya in dai jinin bai wuce girman dirhami ba min damin na jini wa ƙaihin da mugunya wa sadidin da surkami duk wannan abubuwa guda uku in dai bai wuce faɗin dirhami ba an yi sauki mugunya shine iwa surkami kuma shine kamar ruwan gyambo irin wanda za a gan shi da jini jini da iwa iwa ga wa babilati da wabin hakanan da sauran ko kuma da ainihin kashi da fitsari na dabbobi fadulati da wabba liman yuzawilu ha ga wanda yake busar da ita da wabba nan kamar irin su doki su jaki tunda mun dauka irin su shanu zai mu ci dama fitsarin su da kashin su mai tsarki ne ana nufin doki ko jaki da mutum yake mu'amala da shi in dai yayi mar fitsari ko kashi in dai ya goge ya gusar yana gogewan yana gusarwa dan wanda ba za a rasa ba wannan amar sauki shi yasa ya ce liman yuzawiluha ga wanda in dokin yayi fitsari zai wanke in yayi kashin doki ya taba shi zai wanke amma nan kuma sai ya zama yawo ya ta kulli yana cikin abin wani wajen wankewa ba zai yi ba to inda yana kokarin wankewan amar sauki ga wanda ya wuyata wa sari zubabin haka nan da gurbin kuda min najasatin na najasa kaman kuda ya zauna akan najasa sai ya taso ya zo ya zauna akan mutum sai ga gurbin najasan yana gani wannan shi ma mar sauki tun da yanzu inda kuda yake ya mutum ba zai iya kiyaye kanshi da kuda ba kuma ba zai iya hana kuda zama akan najasa ba kuma in kudan ya zauna a najasa ba zai iya kare kanshi daga kudan kare ya taba shi ba kaga shi ma an ma ya asuru ne an yi wa mutum sauki wa dami hijamatin haka nan da jinin ƙaho musiha da aka shafe inda aka yi ƙahon ka san yanzu an yi ƙaho ba jini yana tsatsahowa ba to wanzami idan ya shafe gurin sai bakin gurin ya bushe sai ga jinin da aka shafe in ka wanke jinin zai ci gaba da tsatsahowa amma in ka bar shi a haka ya bushe shi kenan zai je warkewa to yanzu wannan jinin da aka shafe gurin da shi an yi wa mutum sauki hatta ya bura har sai ya warke kan ya warke amma sauki amma in ya warke da ko ka wanke ba abin da zai to wannan dole ka wanke shine daga lokacin da aka goga din har zuwa lokacin da zai warke an yi wa mutum sauki wa fini kamadarin haka nan da taban kaman ruwan sama kaga tun da ya kawo tashbi kowane irin ruwa ma zai shiga kamar ruwan sama ko ruwan dam ko ruwan miyeje sai ya koro sai ya zo ya tabo a guri kuma gurin ka riga ka san da akwai najasa amma ruwan ya fi ƙarfin wannan najasan to wannan taban dan ya fantsa ma za ka yi sallah da shi ba ko mukhtalifan bi najasatin shi taban wanda ya cuɗanyu da najasa guri ne kamar ƙasan kwatami sai ruwan sama ya daki gurin ko ruwan dam ko wani ruwa sai ya kwabe sai ya fantsa ma za ka iya sallah da shi amma fa ma dama ɗariya matuƙar wannan taban yana nan da ainihin danshinsa amma idan ya riga ya bushe to yanzu wannan ƙasar da jasa ne ba zai kai sallah kai ba in ya taba ka sai ka warke fiturki kuma sai akan hanya ne amma idan a gefen hanya ne ko a cikin gida ne sai ka je gurin ya fantsa muwa wannan sai ka wanke ka san kan hanya din shine inda ya wuya ta ba zai wace mutum bai bi kan hanya ba amma abin yana gefe bai kai ka gurin saboda haka in akan hanya ne maya asuru ne ya taba ka za ka iya sallah da shi kuma sai in yana da danshi walau ba da in ƙidari da zulihi kuma ko da bayan yankewan saukan ruwan ne ba wai sai ana cikin ruwan saman ne ya fantsamuwa ba ko da ruwan saman ya ɗauke mota ya biya fantsama ma za ka iya sallah da shi illa an ta gani ba alaihi sai dai idan najasan ta yi rinjaye kan wannan ainihin ruwa ya zama ga ruwan sama ne da ka amma kuma gurin gashi ya kwaɓe da najasa najasan ya fi ƙarfin ruwan to yanzu wannan ya fantsamuwa ce kawai aw tusiba ainuha ko kuma ainihin najasan ya samu jikinka da taban ya fantsamu ma sai ga guri nan ka gani ta wannan gurin hakika kashi ne ko fitsari ne najasa ne zahiri yanzu wannan dole sai ka wanke ko da kaɗan ne wa asari dummalin da gurbin maruru sala bi nafsihi da ya kwarara da kanshi irin maruru ne yake jikin mutum sai yayi kofa sai yake bulbular da ruwa to yanzu wannan ruwan dan ya taba jikin mutumin ba komai zai iya sallah da shi aw ihtaja li asarihi ko kuma ya bukatu ga matse shi shi yasa ya matse garin matsewar ruwan ya taba shi zai iya sallah da shi kaga sharuɗan guda uku ne au kasuran ko kuma maruru yayi yawa a nan idan aka samu ɗaya daga cikin ukun nan wannan ruwan marurun ba zai ainihin hana mutum sallah da shi a jikinsa ba amma in an rasa ɗaya daga cikin ukun nan ya taɓa ka sai ka wanke na farko ruwan da kan shi ya fito ba kai ka matso ba ko kuma a matsowan kai amma ka buƙaci matsewan ne ma'ana lokacin ya riga ya yi na matsewa da ka matse ka gan ƙwayar ta fita ruwan ba zai je na fita ba zai ci gaba da tsatsahowa to wannan shi ma ba komai ko kuma marurun ya yi yawa ne a jikin mutum har ya kai ga gashi yana matse wanda lokacin matsewa ma bai yi ba to dan wanda ya taba shi ba komai amma marurun bai yi kofa ba lokacin matsewa bai yi ba mutum ya yi karambani ya je ya tsaga ya matsa to ya taba shi sai wanki shi ne wancan na ziyarci na zami usar yawwa shine lam yusa yawwa ba a matse shi ba da kan shi ya fara tsatsafowa to anan kuma ya ƙara bayani ya ce ko kuma lokacin matsewan ya yi ka buƙaci matsewa ko kuma marurun ya yi yawa ne ya dame ka garin susawa ko wani abu ya fito wannan ba matsala wa wa zaini imra'atin qutila li satirin haka nan da gezan mace da aka tsawaita gezan li satirin saboda sitira gezan mace kamar irin abin jilbab da suke sawa irin hijab din nan to ai ana ana so ya sauka saboda ya rufe har kafanta gaba daya to dalilin wannan saukan sai ya zama har yana jan ƙasa wanda wannan jan ƙasan kuma ta sauke shi ne dan sutura ba don bayyana tsoron Allah ko kuma don wani ainihin system ne na mata da sauransu ba don sutura ta sauke hijabin har ya zama yana jan ƙasa to yanzu don ta ja shi akan najasa za ta iya sallah da shi ba ko shi yasa ya ce utsila da satiri din da kaga shi kan shi tsawaitawan ai da niyya ne akwai wanda yanzu haka za kamar yanzu akwai irin su kiristoci da sauransu ai akwai wanda suke riga suna jan shi a ƙasa saboda wata niyya ko niyan fariya ko niyan wani abun su daban to in irin wannan ne mace ta sa irin wannan kayan da wannan niyyar ya ja ƙasa dole sai ta wanke amma da niyan su kira ne ya sa har ta tsawaita gezan har ya zama yana sharan ainihin najasa wannan ba matsala warijilin da kafan da gullat aka damsasa ta marra kafan sai ta shuɗe bi najisin yabisin akan najasa bushashe yanzu wannan shi ma zai iya sallah yanzu misali ga masallaci a tsallake ka yi alwala a nan kafanka da danshi nan kuma an yashe kwatami din an zuba sai kafanka mai danshin sai kai tattaki ka tafi masallaci da shi akan najasa bushashe yanzu wannan bushashen najasa ba zai najasantar da kafanka mai danshi din ba kaga ai dole kana takawa zai rika zukan wannan kasan najasa to in ka je zaka yi sallan ka shi ba ko aha wa kufin haka nan da huffi irin wannan safin fata ɗin wani alin da kuma takalmi duka wannan min rausi da waba daga ainihin kashin dabbobi kashin jaki ko kashin doki da ya taɓa huffi ko takalmi wa bauliya da fitsarin dabba in dulika idan an goge su kaga wannan kuma saboda ainihin kiyaye dukiya ne mutum yana da huffi na fata ko takalmin fata idan kashi ko fitsarin doki ya taɓa kasancewar shi ne mu'amala da dawaki ne ko jakuna idan najasan su ya taba aka ce sa ruwa ya wanke kaga zai bata fata saboda haka in je ya goge ya goge ya goge asar din najasan ya fita to dan abin da ya sauran amma sai shi yasa ya ce in dulika idan an goge su wa ulli qalbi ma rijlul faqiri an riskar da kafan talaka bihi ma da su hufi da takalmi din tun da ya takalmi da hufi mai mawadaci ne zai ciya ya sa ba to talakan da ba shi da damun ya sa hufi ko takalmi yana da jaki sai kashin jaki ya taba kafan shi to shi ma ba shi ya sa ruwa wanke ban ya goge goge shi kenan aha wa ma ta fahasha da abin da ya yi muni so ba ma ta fashe duk abin da ya yi muni a wayannan abubuwan da muka yi go abin da ya yi yawa har ya muna da jikin mutumin to nujiba gasuluhu an so ya wanke duk da an yi saukin amma in ya yi yawa ya yi munin da kai kanka zai zama kazanta gare ka mustahabi ne ka je ka wanke kadamil baragisi kamar jinin kanzunzumi kuɗin cizo wayannan ƙwarin da da can muna can wasu bur- burmutu ko Burmutu.
yawa to irin wannan ƙwarin ka san suna fafashewa jikin mutum to shi ma wannan an yi sauki za ka yi sallah da shi amma in yayi yawa ya fafashe a wuri da yawa an fi so ka wanke mustahabi yanzu haka kan yamma zunzun akwai suke ce mar eh yanzu haka in kaje irin jos sosai a zariya ma akwai wajen almajirai za a gani wada da ɗaki mu nan ma akwai har ma ba za ka yi jingina da jikin garu ba saboda suna ɗan rami su shi shiga kana jingina ya su fito su cije ka kamar yadda kan sauro ko wasu ma suna kumbura su zama masu jini sosai in ka ɗan matsa ya gaji a bakwai shi a jikinka to irin to a wannan can duk komai kyau gida ba akwai shi eh ha Kyau ko mun gida.
kai gida su ba kazanta bane yake tashi kenan Mm.
a mu ce wannan kazanta ne kawai na wajen almajirai da waye a nan ne za ka samu shi kamar jos Eh, burmutu a Kamar jos gida.
gida.
Na?
burmutuwa kamar da nozo yau ka Eh, ji?
kana rigimar matar ka kana- Eh, shi amma yana da yayi kama da kwarkwata ko Eh, yayi kama da kwarkwata eh shi kwarkwata a jiki ne Yawa, ya fi rubutu kuma a jikin garu ne na eh ya mu kwarkwata girma girma kuma ya fi jini yawa na Masar ma haka suke a masallaci.
Su ma suna da shi ko?
Zuba magani.
ya sama Mm, A masallaci kowane zafi dai su zuba magani.
mu yanzu kama a zariya ba lokacin da muke can da yake muna cikin almajirai haka zaka ga bayan burmutun har da tsutsa ma Mm.
tsutsa wannan zaka ga kana bacci ta zo ta matsa ta shiga jikinka har eh eh ran alamin musamman za ga yato wanzami ya zo ya yanyanka kana ga wanzami yana taba lauka fur sai ga tsutsa ta fita amma in tana ciki za ga gurin yana ta kaikayi yana ta kaikayi kana sosawa kana ne wani ba za ka san tsutsa bane ma sai kawai wanzami yana zai ce wannan ita ce sai in ɗan dan sa kawai fur sai ga ta fita ƙwarai kuwa kofin gashi take bi in ta samu kofin gashi ya tamurzu tamurzu ya shiga cikin nama don zai ga ya dinga ma kaikai kenan da yake ba zai tsaya guri ɗaya ba shi ma yana dan motsi yana motsi za shi yana kaikai wallahi musamman ana samun su magani na tsutsotsi da miye miye haka a makarantar malam sai nan muna ko lokacin muna nan muna kwana a nan eh kafin da safi nan nan nan lokacin mutum nan Eh.
wata ta shiga rabi wata ta shiga Tsutsa ba?
tsutsa eh Haka?
sai ka rika ciwa kana ciwa ai shi kawai eh ana makarantar malam sai nan muna kwana a nan.
haka ne aha
Ka zuzumi zuwa shi.
kan zunzumi suna cewa kudin cizo wasu suke cewa kan zunzumi amma da da ya shi ne burmutu kwarkwata kuma shi ne me da da kanuri kwarkwata kunzuki yawa ya kunzuki shi ne kwarkwata aha wa ma ta faɗa wa ma saqada minal muslimina Na'am.
duk abin da ya zubo minal muslimina daga gidan musulmi alamarin a bisa mai wucewa sai aka watso wani abu ya zuba akan mai wu- mai wucewa to humila ala taharati inda gidan musulmi ne suka watso za a dauki abin bisa tsarki ne kawai a gidan musulmi ne sai ka ji wani danshi ko wani ruwa an watso ya taba ka to kar ka tambaya kawai ka dauka musulmi ai ba za su watso da najasa ba kai sallan karshe kawai wa in sa'ala amma idan mutum ya kasa hakuri ya je ya tambaya to saddakan adila idan wanda ya tambayan adili ne ya ce mar ruwa iri kaza ne to ya gaskata shi najasa ne dole ka wanke a mai tsarki ne shi kenan wa inna ma yajibul gusulu a gasulu ko wa inna ma yajibul gasulu kawai wankewa yana wajaba ne in zanna isabataha idan mutum yayi zaton samuwar najasa mutum ya yi zaton cewa najasa ya taba gurin nan to wajibi ne wanke koda bai da yakinin tabawa wa in alima mahallaha idan mutum ya tabbatar da ya san gurin da najasan ya taba shi kenan ya wanke iya gurin wa illa idan bai san iya inda ya taba ba gurare da yawa yake shakkun ya taba fa jami'ul mashkuki baki ɗayan inda yake shakkun gaba ɗaya sai ya wanke kamar misali mutum ne ya san da jinsa ya taɓa ɗaya daga cikin hannayen rigan shi guda biyu amma bai san hannun hagu ne ko na dama ba don ya haɗa hannayen rigan gaba ɗaya wanke shi kenan ko kuma wani ɓangare ne amma bai san iya gurin ba in ya haɗa iya wannan ɓangaren ya wanke shi kenan ba dole sai ya wanke rigan gaba ɗaya ba waya tuhuru shi gurin da najasa ya taba yana tsarkaka ne inin fasalal ma'u tsahiran idan ruwan ruwan wankewa ya rabu da wannan gurin ruwan yana mai tsarki kaga abin da yake kalubalanta yawancin wanda najasa yake taba su kenan idan najasa ya taba ka gurin ba zai yi tsarki ba sai idan ruwan da ka zuba ya fita kamar yadda ka zuba shi addakilu kal khariji al khariju kal dakil amma matukar in je har aka zuba ruwan aka matse aka ga akwai alamar najasan har yanzu bai wanku ba a ci gaba da wankewa har sai ana wankewa ana wankewa har sai an zuba ruwan an matse an ga ba alamar najasan a jikin ruwan to a nan ne wannan gurin ya yi tsarki kaga kenan kamar misali a zamanin yanzu ba daidai bane mutum ya ɗebi kayan shi mai najasa ya ba wa mai wanki mai wanki da guga tunda shi mai wanki da kayan ka mai kyan da mara kyan gaba ɗaya haɗa zai kuma in ya zo ɗaurewa ba zai tabbatar da wannan ruwan ya fita kamar yadda yake ba shi kuma najasa dole ruwan da aka zuba sai ya zama ya fito ba alamar najasa a ciki saboda haka in najasa ya taba ka san gurin kar ka ba mai wanki sai ka wanke iya gurin najasa saboda kar ka bashi da najasa ba zai iya wanke ma najasan ya fita ba wani duhur inin fasalar ma'u ɗahira kaji ba ya ce gurin yana tsarkaka ne idan ruwan ya rabu da gurin ɗahiran mai tsarki sai dai kuma a nan malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin rigan da yake da rini da rigan da bai da rini idan riga rinanne ne wanda rini shi yake zuba najasa ya taɓa shi in ka wanke ka wanke yadda ka tabbatar da najasan ya bar gurin ko da an ka zuba ruwan ka matse kana ganin kalan rigan wannan ba matsala ba ne kawai ya zama din najasan ka tabbatar da yawon ku shi ke inda yanzu riga mai rinin an ce dole sai an jena ganin kala ai sai dai rigar zai kone gaba ɗaya ke aha wa aha auza wazala ne ko Wazala.
inin fasalar ma'u tsahiran wazala famuwa eh a wazala ne waya duhur inin fasalar ma'u tsahiran wazala da'amuha sai an samu abu biyun nan ruwan da ya fita a gurin ya zama mai tsarki sannan ɗanɗanon najasan ya gushe a wannan gurin ma'anan ɗanɗano shine dai wannan ruwan in an zuba kar a ga alaman najasan a cikin ruwan kaga in an ga alaman najasan har yanzu akwai sauran ɗanɗanon najasan a gurin bikilafi launin warihin asura amma da saɓanin kala da kuma wari asura wanda sauyata ya zama najasan mai kala ne ka wanke ka wanke gashi in ka wanke ruwan zai fita mai kyau amma kuma gurin kalan najasan ya ki barin gurin to yanzu wannan kalan ba matsala kamar yanzu ainihin kashin yaro karami kaga idan yayi kashi a jikin farin kaya za a yi wanke za a wanke za a ga alaman ba alaman najasan amma launin iya gurin yaron kashin sai ya ga akwai shi yanzu wannan kalan da ya wuyata ba matsala ko kuma wari sai ya zama an wanke an wanke ruwan gashi ya fita tas amma kuma gurin an shishina akwai wari na jasa to yanzu wannan wari shi ma ba zai cutar ba ba matsala amma su ma fa asura wanda tauyata kama bugin biha kaman tufafin da aka rine shi da ruwan najasa kamar yanzu misali a marina ne an gama haɗa kayan rini kawai sai fitsari ko kwatami ya zuba ciki kawai sai aka zuba kayan aka rina da wannan ruwan najasa yanzu shi ma kaga ba yadda za a tsarkake wannan abin a ce an cire wannan kalan in ji an wanke gurgudan yadda najasa ya fita za a iya amfani da shi wala yalzamu asruhu kuma ba dole ne matse tufafin ba in ka zo wankewa kawai dai ka zuba ruwa ka tabbatar da najasan ya riga ya sauka ruwan da yake zuba kamar yadda yake fita- eh, ruwan da yake fita kamar yadda yake shiga yake fita to ba dole sai ka matse ba kaga kenan idan najasa ya taba rigar mutum sai ya shanya sai ruwan sama ya daka ya daka ya daka najasan ya sauka ba sai an matse ban ya bushe zai sallar shi matsewan ba dole bane wacce tuhurul ardu ƙasa tana tsarkakuwa bi kasrati ifadati mai alaiha da yawan zuba ruwa a kanta najasa ne ya taba ƙasa sai aka ɗebi ruwa da ruwa aka kwara ya tsotse shi kenan guri yayi tsarki kamar yadda ya nuna a hadisi kaga ko irin kasan kwatami da ake kwashewa idan ruwan sama ya zo ya tafi wannan guri ya bushe za ta iya sallah akai wa in shukka idan an yi shakku fi isabati ya cikin samuwar najasan li badanin in a jiki ne fatan jiki to gusila dole a wanke inda ake shakku wani saubin idan kuma a tufafi ne au hasirin ko a tabarma wajaban na duhu wajibi ne a yayyafa ruwa a gurin kaga yanzu a nan in fatan jiki ne wajibi ne ka wanke kana shakkun najasa ya taba amma idan a riga ne ko a tuba a tabarma sai mu ce ka yayyafa ruwa a gurin hikiman da yake cikin wannan shi fatan jiki wanke shi sai dai ƙara mar ni'ima ya ƙara mar ainihin inganci shi ko tufafi duk lokacin da aka wanke yana raguwa ne to saboda shakku ba za a ce ka rage ainihin dukiyarka ba ka yayyafa ruwa a gurin haka nan in tabarma ne amma in jikinka ne me laifin wankewan saboda haka a jiki ne ka yayyafa ruwa bai ba a jiki dole ka wanke amma tufafi ko tabarma za ka yayyafa ruwa ne a gurin kuma yayyafa wanda wankewan bilani yakin ba tare da niyya ba yanzu misali kana shakkun najasa ya taba riganka kana tafiya sai aka yi yayyafi lokacin ka manta ma da najasan ya taba to yanzu wannan yayyafin ya ma a maimakon wannan yayyafa ruwa da aka ce kai kaga bilani ya tinke kalgasiri kaman wankewan shi ma bilani ya ce shi ma ba sai da niyya ba ka manta ma da najasa ya taba rigan sai ka ɗauko za ka yi wanki sai ka wanke rigan tas bayan ka wanke sai ka tuna a shida ma najasa ya taba to wannan wankin da kai ba da niyyar wanke najasan ba ya ma a maimakon kusan da najasa in dai ka wanke shi kamar yadda ake wanke najasa wa huwa rashun bil yadi shi yayyafi din shine rashun bil yadi yayyafa ruwa da hannu ka dan ɗebi ruwa ka yayyafa shi da hannunka au gairiya ko da wani hannu ba wai dole sai da hannu ba ko da wani brush ko da wani abu dai ka ɗauko ka dan yayyafa ruwan a gurin shi kenan fa'in taraka idan mutum ya bar yayyafa ruwan nan a adar salati ya sake sallah in ya in yayi sallah bai yayyafa ruwa bai sake sallah kal gasili kaman inda yayi sallah ba tare da ya wanke ba shi ma ya sake wannan sallah la in shakka fi najasatil musibi amma banda inda mutum yayi shakku cikin najastuwan al musibi abin da ya samu jikin shi din kaga akwai bambanci tsakanin ainihin a shakku fi fi najasatil musibi da kuma shakku fi isabatin najasa wannan kana shakku cikin samuwar najasan ka tabbatar da najasa misali yaro ya jefa dungur a kwatami kana gani kwatamin ya taso yayi inda kake amma kana shakkun ya taba ka ne ko bai taba ka ba kaga wannan shakkun fi isabatin najasa wannan wajibi ne ka yayyafa ruwa amma shakkun fi isabatin musafi najasatil musimi shi kuma ga abin ya taba ka amma kana shakkun najasa ne ko ba najasa bane kamar yanzu misali mutum ne ya dauki yaro yana ajiye yaron sa ya sha ruwa a famfo kawai sai ya gani dan shi da danshi wannan danshin yaron da na dauka ne mun fitsari ko ruwan da na sha ne ya taba ni kaga shakkun fi isabati fi najasatil musimi ga abin kana shakkun abin najasa ne ko ba najasa bane sai mu ce wannan ba komai shine la in shakka fi najasati musibi wanda inda mutum yayi shakku cikin najastuwan abin da ya samu rigar shi kaga yanzu anan idan ka lura wannan karatuttukan gaba daya shine a alari ya dunkule shi ne bara ne aha a alari ya dunkule shi a cikin cewa idza ta'ayyanat najasatu gusila mahalluha ko fa in tabasal gusila sawbu kulluhu wa in asabu menene وإن شك وإن شك في إصابة النجاسة نزاع وإن أصابه شيء وإن أصابه شيء والشك في نجاسته فلا ندى عليه هذا شيء كراتين gaba daya yace walau zala ainun najasa da ainihin najasa zai gushe da gairi mutlaqin ba da ruwa mai sakakken tsarki ba to yanzu wannan ainihin gurin da najasa ya taba din lam yanjus ba zai naja- to lam yanjus mulaki mahallaha mulaki duk wani abu daban da ya gamu da mahallaha gurin najasan lam yanjus wannan abun bai najasantu ba wato abin da yake nufi najasa ne ya taba riga ko kuma mu ce riga mai najasa riga mai najasa riga ne mai najisa sai aka ɗauko aka wanke shi da ruwa amma ruwan ba mutlak bane kamar ruwan omo aka ɗauko riga ne mai najasa aka sa a ruwan omo aka wanke shi ya zama ba ainihin alamar najasa sai dai kuma kaga rigan bai yi tsarki ba tunda ruwan da aka wanke shi ba mutlaki bane to yanzu wannan rigan da aka wanke shi da ruwan da ba mutlaki ba to wani abu daban ko wani riga ko wani abu daban idan ya gamu da wannan rigan shi wannan abun bai najasantu ba shi rigan bai tsarkaka ba amma ko ba zai najasantar da wani abu ba shine lam yanjus mulaki mahalla duk abin da ya gamu da mahalla muhallin wannan najasan da aka wanke da ba mai tsarki abin da ba mai tsarki ba to shi wannan abin da ya gamu da shi din lam yanjus bai najasantu ba shi bai tsarkaka ba ba zai najasantar da mai tsarki ba mun gani wani diba iraqatu ma'in an so zubar da ruwa wa ghaslu ina'ihi da wanke ƙwariyan shi wannan ruwan saba'an bayan an zubar da ruwan a wanke ƙwariyan so bakwai kuma wajen wankewan ma bilani yajin ba tare da niyya ba fa wala takribin ko ba tare da sai an sa ƙasa an murza ba inda iski imali kuma za a yi wannan wankewa ne yayin yin amfani da ƙwaryan in an fasa amfani da ƙwaryan ba sai an wanke ba wannan abubuwan bi wuluji kalbin da lallagin kare kare ne ya sa harshen shi ya yi lallagi a ruwa a cikin ƙwarya to yanzu wannan ƙwaryan bayan an zubar da ruwan ana so a wanke ƙwaryan so bakwai kuma in an zo wankewan ba sai da niyya ba misali da a ce an mantawa da kare ya yi lallagi amma ƙwaryan wanke shi da aka yi ya kai so bakwai yau to shi kenan ya yi a maimakon wankewa so bakwai ɗin kuma bila tasribin ba sai an sa ƙasa a wannan wankewan ba au aksara biologi kalbin au aksara da lallagin kare guda ɗaya au aksara ko sama da kare ɗaya ma'ana karnukan ko guda nawa ne ba za ce za a wanke adadin karnukan ba kawai in an wanke so bakwai din nan so ɗaya shikenan kuma ƙwariyar na ruwa latsa amin banda ƙwariyar abinci abinci ne tuwo ne kare zai sa bakin shi to yanzu a nan sai dai ko ku zubar da tuwon amma ba a ce wani ku wanke ƙwariyar so bakwai ba wa haujin kuma banda tafki yanzu kare a tafki ya je sa baki ya lallagi to ruwan tafki ya za a yi ka yashi shi saboda haka dan lallagin kare a ruwan tafki bai bata wannan ruwan ba Na kawo kana wannan karatun. Na in shakka bin na da daddi.
eh Musiga wata bare wanke ba kenan.
eh ba zai wanke ba tunda ai abun gashi nan kana gani kamar yanzu misali tawada ne riganka ne sai ka ga bakin abu